أعوذ بالله السميع العليم والعاجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني حلاسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواسي قرب الأقباب فريد دهره على الإطلاق حاتم الأسمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر ربي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والهمة والصدق والأمانة والرفق والتوفيق واللطف والهداية والمعرفة بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أهمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب المباركة أن تردوا إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله يومنا زمانا دليل تلاتين لتايا أتكين جواهر المعاني جاء mun yi maganganu abin da ke sa a sa shari'a ma'ana a turo annabta bayan mun warware waɗansu abubuwa daga kan nukudatul ari da hakikatul al-ƙudubaniya to yau za mu shiga hakikatul nukudatul da'iratul fitratul qudusiyya insha Allah za mu fahimci inda kuma aka sa gaba saboda wayannan nukuda nukuda nukuda din duk gaba ki dai haka abubuwan suke maratib maratib maratib maratib ne dan adam ido a jikinsa zaman kansa yake saboda haka akwai ahkamunsa sannan akwai masu koyon iliminsa kunne zaman kansa yake hanci zaman kansa yake haƙori zaman kansa yake wato ka samu wanda zai gama ilimin kai kawai ya ishe ka ba a cika samu ba ilimin kai kawai eh kowanne yutassu bihi ko da adibba'u ne wanda suke haɗawa da kwakwa doktan ido zaka ga ya tsaya ya san sauran abin amma ido yake karewa har ya mutu kuma baya gama ganewa na kunne ma haka ne ake zama an kai shehu na bincike haƙora ma haka ne an kai shehu har ma sunan ma na haƙori ma daban ma saboda sai an faɗa maka farkon abin da ake fara sawa a cikin ƙashi haƙori ne saboda haka duk cikin ƙashin ɗan adam babu abin da ya kai haƙori ƙarfi a cikin ƙasusuwa bangaren dentalis su sun san abin da ake magana babu babu duk ƙashin jikin ɗan adam ba wanda ya kai hakuri ƙarfi to daga nan ne kowanne to haka kowace da'ira akwai nukudarta kowace akwai nukudarta doktan fiɗa daban ne doktan ƙashi daban ne doktor akwai abubuwa daban-daban wanda za ce maka wannan specialist ne a ɓangare kaza akan ɗan adam kunne ido hanci baki haƙora kai abin da ya shafi ƙwaƙwalwa yaga ta abin da ya shafi gashi nan dai zuciya kowanne ana zama daban-daban ne ko mutum ɗaya mutum ɗaya ne amma kuma za ka ga an haɗu doktoci sun kai nawa kowane akwai abin da ya specialist a kai wannan sai dai ta taba ta taba karatun ba nan ya tsaya ba wani kuma ya zo yana wuce gaban shi yana da research din da bai da shi shi yasa annukuda na da'iratul fitriyya al-qudusiyya mun faɗi wayancan mun faɗi wannan mun faɗi wannan mun faɗi wannan to duk abubuwan da ake faɗan haka abin yake to wannan nukuda da'iratul da'iratul fitratul qudusiyya an tambaye shi wata jani menene ita sai ya ce nukuda alfitra abin da ake nufi anan arruhu eh alfitra arruhu kaga fa jaba radiyallahu bi qawli ma'ana da'iratul fitratul qudusiyya hiya da'iratul arwahi da'ira ne na ruhu wannan ruhi ruhi ruhi haisu hulikat awwalan ta inda aka halice shi da farko ka gani awwalu ma halaka Allah sai ce ar-ruhu jiya wani kaman yayi tambaya akan haka awwalu ma halaka Allah al-qalam awwalu ma halaka Allah haka jiya kaman akwai wanda ya taba wannan to menene kaga nan an kira shi da fitratul qudusiyya fitra ce amma qudusiyya tsantsa ce ta zo daga da'ira daga tsarkaka shine aruhu wa nuqlatiha nuqlatta kuma fi haqiqatul muhammadiyya yasalunaka an ruhu yace qul ruhu min amri rabbi kaga alamul amri ne kaga alamul amri in ka koma baya abinda zai baka kaga an ce maka akwai nasutiya shine mulku akwai malakutiya akwai jabarutiya daga jabarutiya sai zama akwai alimul amri to ai ita nuqul arwahu tana fita ne daga alimul amri shi yasa yas'alunaka an ruhu yace qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila alimul amri shi kuma hadaratun nubuwa ne hadaratun nubuwati wato ma'ana haqiqatul muhammadiyya ce saboda haka ba a iya sani balle a faɗa yas'alunaka an ruwa yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abin da aka baku kaɗan ne a cikin ilimi nan gurin ba ku zuwa balle ku sani kwakwalwa ku ba za ta iya ɗauka ba kaman gidan aljanna ne abin da fiha ma la ainu ra'at wala uzuru sami'at wala hadara ala qalbi ahadin minkum ko ahadikum to haka alamul haqiqatul muhammadiya ita ce fidratul qudusiyya fidratul qudusiyya ita ce hadaratul arwahi hadaratul arwahi shine Allah da yake faɗa subhanahu wata'ala bayan wa nafahna fihi min ruhi نفعنا فيه من روحي من روحي إن في درجة إيه شيني الأرواح شيني آه والفطرة هي نشأة الأشياء فطرة شيني يا أكا أكا فارد أبوبا بعد أن لم تكن كأني فطرة كنا Allah ya fara da abu kabla an lam takun kaga al-arwahu kaga ar-ruhu bi ma'ana min Allah madaukakin sarki wala ma halaktuhu wa nafahtuhu min ruhi kaga sabaka ruhu ila an riga an yi ruhi katin halittar jiki an gane wannan shine dalilin annabi adamu alaihi salatu wassalam bayan yayi ta maganganu akai ko da ke yawan magana shi zai sa wani lokacin mutum ya idrakin ka haɗa wancan da wannan sai ka gane me ake nufi saboda ba za a haɗa maka karatun ga baki ɗaya a waje ɗaya ba saboda an haɗa ma ga baki ɗaya ƙwaƙwalwar sai ta toshe illa man yassarahu Allah Allah mu yassar lana iya nash'atul ashiya ba'da an lam takun waliza ake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam adamul arwahi adamul arwahi annabi adam kuma na cewa masa adamul ajsadi adamul ajsadi nash'atul ashiya'i ba'da an lam takun kenan tarar da abubuwa kafin a ce abun an same shi wal fitratul qudsiya hiya kauniha to ita ce take kasantar da wannan wajidat ala nisbat hadaratul qudsi an same ta ne a nasba na hadaratul qudsi fi gayatis safai tsantsan safa'i ne wa sharafi da ɗaukaka fala tu'rafu illa Allah ba abin da ta sani sai Allah wala tuhibbu illa Allah ba abin da take so sai Allah ita wa aruhu wala tubali bi gairi ba ta damu da wani ba wala tu'zabu illa Allah ba ta girma kowa sai Allah fa haza wannan shine qudus shine tsarkaka allati nisbata ilayhi wanda aka nasabta zuwa ga ruhu wa fi hadha al-maidan a wannan filin ne kana la tuqrahu ma la yuradu biha bata san ma ita kanta me za a yi da ita ba hatta ukhiza alayhi al-ahad wal misaq har sai da aka riki wai za ka zalla misaqan nabiyina lama taitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun sai aka nuna ruhun yana jikin rasulu waye rasulun sai ya zama huwa nabiyina muhammadi ashe shine ya nuna shine shine wancan ruhun kenan eh hatta akhadha alayhi al-ahd ahad wal misaq fa hina idin a wannan lokacin ne arafat ma za yuradu biha min al-ubudiyyati ya gane me Allah yake nufi da shi saboda bauta lillahi ta'ala wa hamalu takalifi ka gani wa idza kaza Allah misaq annabina lamma ataytukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun ka gani musaddiqun lima ma'ahu kagan musaddiqul lima ma'ahu abinda yazo da shi din zaku gaskata kagani wa hamalut takalif kuma a dora duk takalifin da yazo kenan wa ma yutba'u zalika da za abinda za a bi min lawazimi abinda ya zamo lazimi wal muqtadiyat da abinda aka hukunta wal ahkam da hukunci ila gairi zalika zuwa wani wannan wassalam wannan shine kaga an gane kenan wato hazarin manzo Allah ne amma yanda yake daidaiku na wa da'iratun nuqdatul fiqriyatul qudusiyya inda ma amlau alaina nan abin da shehu mu yayi mana imla'in sa kenan Allah ya saka masa alheri wa radiyallahu anhu wasu ila radiyallahu anhu an qawli al'ana da'imun ma huwa ana da'imun ana da'imun ma huwa me yake nufi da ana da'imun yanzu ma tuntuni ne yanzu ma tuntuni ne me shi ne ma huwa fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi ana da'imun inda al'arifina ana da'imun a wajen huwa dawamul istimrar hadarar al-qudusiyya ka gani shine istimrari na hadaratul qudusiyya hadaran qudusiyya komi nasa yanzu tuntune yanzu tuntune ne karka ga yanzu abin da muka yi yanzu karatun nan da muke tuntune an yi shi da'im wannan dama an riga ji wannan wanke hoto ne eh kawai duk wani abin da ba a yi shi ba ba ya yi ba. Ai, iya wanda aka ce su zo, wanda aka ce kar su zo sai mun kai lokaci kaza, inda rabon wanda su zo kuma an yi mara zo, su ma nasu ana da'imin inda aka rufa musu. Ba yadda za a yi, kaga an yi wani abin da ya saba, to wannan ne ake son a dawo da hankalin mutane su gane. sirrin Allah sai a zauna lafiya. Babu wani abin da zai zo maka mummuna ko mai kyau sai ka yadda. To yana da zafi, ka ga abin da baka saba ba, saboda ɗan adam yana da saurin shagala, yana da saurin mantuwa, yana da son in ya fara jin daɗi kar a taga masa hankali. Ga to walakar alaƙarar insana a jula. To insaniyar da ke jikinsa da ita ake bala'i. Shi yasa an ce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar cewa ma jihadil asgar ya rasulullah wa ma jihadil akbar menene jihadil akbar sai ce jihadun nafs yaki da zuciya ita ce jihadun nafsi jihadul asgari shine daukan takobi ka saruwanci ne saruwan Allah kullum ke ba ana hutawa wannan kuwa da'iman kuna fama ka ja ta ja ka ja ta ja kullum sai kun yi saboda aka kaga ita kullum jihadin kalbi ita ce akbaru jihadi akbaru jihadin kenan to irin wa'annan fahimtar haka yana ba wa mutum mafita a ciki wa fi yanda raji ismun zaman a cikin nan ne ake tara sunan zamani yanda raji ismun zaman fa wa fi haqqil qadimi qadimun ka gani ko a haƙƙin qadimi qadimun qadimi ne an gani wa fi haƙƙil qadimi qadimun ka gani a cikin haƙƙin ƙarimi shi ma wancan ya zo wa fi haƙƙin hadisi hadisu a cikin haƙƙin fararre fararre ne a cikin haƙƙin ƙadimi ƙadimi ne ubangiji komi na shi da ke tara yake yi haka ne kai ma hadisi a irin naka shi ma hakan ne wawa haƙiƙatul wuhudati misali shine haƙiƙan kada ita kan abu a misalinsa wawa haƙiƙatul wuhudati misalu dawamul wuhudatul hadaratul qudusiyya a dawwamar da kadaituwan hadara na qudusiyya huwa ainul zamani la tasubbu dahara ad-dahru huwa Allah to ay ad-dahru huwa zaman hmm huwa ainul zaman alladhi huwa huwa zaman as-sariqi wallahi wal waqti shine asalin zamani shine kuma alladhi huwa zamanu as-sariqi zamanin da ya wuce nan dai shine wallahi wanda zai zo ma shine wal waqtu lokacin da kake ciki ma shine fa huwa sifatul haqqi wannan sifa ce ta ubangiji is huwa mu'abbarun an bi sifatul baqa'i wannan shine ake masa fasara da cewa baqa'i eh lokacin da yayin yana maka anan yake eh jiya ma shine shekaran jiya ma shine shekaran jiya wancan din ma shine shekaran jiya wancan wancan wancan wancan din ma shine saboda haka yau ma shine gobe ma shine saboda haka huwa baqi huwal baki wa ainu hadha zaman ainihin wannan zamani fi haqqil hadisi hadisun a cikin zamanin kai da ya zo maka yanzu tun da kai hadisi ne to kai yanzu abin ya zo maka kai ai hadisi ne shi ko shine jiya da shekaran jiya shekaran jiya wacce saboda ainihinsa ya bayyana hmm? lan hisarihi fi taqati ba yankewansa ba wajen babu babu takaitawa cikin yankewansa cikin zamani min da kayakin ana amfani da dakika wa duruj akwai duruj shine duruji abinda zai ba da minti dakika shine minti eh duruji shine zai ba da minti din sannan wasa'atu sannan awa wal ayyamu sannan kwanaki wasinin sannan shekaru wal qurun sannan karni wal ahqab sannan hukubu wa huwa laha duk ai az-zaman wat taqa'u dunnata ne bi manzilati lawhu yana mazaunin allo ne kawai aka rubuta allazi naqshat alayhi sudur wanda aka rubuta masa sadara sadara wal hurufu da harafai tallauhi a cikin allo inda nazar ila sudur lokacin da zaka kalli allon da aka rubuta wal huruful munqadi'a da harafai a yayyake wannan da qa'ibu wannan duruju wannan waqatu ko wannan sa'atu wannan ayyamu wannan sinin wannan karni wannan ahqab kaga hukuman hukubi hukubi eh wa idha muhiyatul huruf idan an shafe wa'annan abin da aka rubuta wasu ɗoru an shafe sadaran ma bakiya me zai maka saura illan lahu to ashe huwa albaki fallahu huwa ana da'imu duk abin da ke rubutun daga an shafe shi Allah baya nan saboda ka ana da'imu wata qadi'u zamani hiya shi kuma yankewan zamani hiya an nuqushu alal lauhi shine zanen da yake kan Allah والزمان بزامني شنو يكي كان الله انتهى من املائه على محدنا سيدي محمد بن مشري wannan ya cika abin da ya rubuta daga masoyin musayyidi Muhammad al-Musayyidi limamin masallacin Shehu Tijani radiyallahu anhu wasu ila radiyallahu ta'ala anhu an hakikatun nubuwati an tambaye Shehu Tijani me hakikan annabta فأجاب رضي الله عنه بقوله في أمسى حقيقة النبوءة حقيقة النبتة مشتملة على ثلاثة أمور أبو أبو أكني أكي كرا النبتة وهي شرط فيها شرطيني أتشكين النبتة إن كس واحد منها إذا أي توايا فليس بنبوءة باب النبتة الأول نفرق كمال معرفة بالله بعد ينسى الإيانية cikin sanin Allah ciki da waje ciki da waje babu wani annabin da bai san abin da Allah ke nufi ciki da waje ba babu ya sani kamar yadda ka ga annabi Musa ya wannan duk an sashi ne saboda ana nuna mutane zaman lafiya amma baharin kogin da yake ciki da na hadaran hajaru shi yana munajaci da ubangiji a hadarin da in hadaru ya shiga ɗaya zai narki saboda kusancinsa da Allah da saninsa da Allah to amma saboda mu da za mu zo baya level ɗinmu bai kai ba sai a sa su su zo matsayin ya kaya ga yadda duniya da ta kasance a ciro daga wajensu shi ne dalili ba halliru ya ta annabi musa sanin allah bane ba haka bane a wani kogi ne wanda ake son in ba a yi hakan ba in mutum ya fito da shi yanzu ba ana karyata sunanci ba to yanzu muka fito da wannan din ya zai a karyata saboda ai annabi musa ne da haddaru suka yi to wannan saboda hakan aka kawo abin da za a toge in iskan eh shi ne in ka ce baka yi ba to ya za ka yi zama hallar da annabi musa to dole kuma ka yi shiru eh dole ka yi shiru abin da annabi musa ma Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ma dan uwan mu Musa ya ka ya yi haka yin hakuri ilimi ya kara fitowa haka manzo Allah yake cewa ina ma dan uwan mu Musa ya yi hakuri haka ya ilimin ya kara fita ka gani kaga da haka ake kwatan mu to wannan ana yi ne dan mu ba dan an jahilci abin ba dan mu ba dan an jahilta ba wani ya haɗa ci jami'i sifatin layi duk wani annabi ya yi haɗa da dukkan sifan Allah wa asma'i da sunayensa ta haƙiƙan na haƙiƙa mai ma sabatatul ihadatu bihi wanda ya tabbata na ihada dilin nubuwatu wa siddiqiya abinda hadaran siddiqiya da nubuwa da ta kewaye lama wara zalika ba yana magana abinda ke bayan wannan ba bayan wannan akwai abubuwa kaga in ka koma za ka ɗauki ai maratib ɗin guda hudu ne uku ne ma'arifa jinniya ma'arifa malakiya ma'arifa ruhaniya ma'arifa insaniya haka ne guda hudu ne su jinnu sun tafi akan af'alullahi ne sun kare akan fi'ilu ne jinnu su mala'iku rauhanai sun kare akan asma'u ne akan sunaye ne su mala'iku sun kare akan sifatu ne su kuma mutane izzaci ne to kaga in ka duba kaga annabta ya haɗa da jami'i sifat wal asma'i da haƙiƙan na haƙiƙa kaga wannan mimma sabata bi ihadatun bi lin nubuwati was siddiqiyya la ma wara zalika akwai ilimai na duniya wanda muke da shi wanda su ba ba shagalantar da su gabarin haka ba saboda su da'iman muttali'una ala hadaratul حضرت الله سبحانه وتعالى لا يلتفتون لا يلتفتون ابدا su kowane lokaci saboda kar su saba wa hadarin ubangiji haka suka kura ido suna kallon me Allah yake nufi kawai a zarkar annabawa annabawa shi yasa muka san halayen duniyan da basu sani ba shi yasa ya ce maka lama wara a zalika idan mun in su ba idan kai sun ce mun san abin da annabawa ba sani ba suna nufi akan duniya ne su shi wali zai kalli duniya ya kalli can su kuma ba hali su zatin Allah kawai saboda kar wani abu ya fito su an yi su ne jibiliya ba halin su saba Allah mu kuma an yi mu saba kallon duniya ne ya ka sa mana ta'aridi yayi ai da mu ma mun tafi yawa to kallon duniya a nan ne ake samun duk ilalu ai kallon ta ne to daga wannan ne ake sawa to kaga shine ibada daya asani na biyu iha'ullahi ilaihi wahayi bi amrin da wani in sha'a ya ta'abbada hu bihi in Allah ya so ya ce ya bauta masa ya fi hasata nafsi shi annabi shi kansa in kana nabiyan in annabi ne aw bit tabligin ko da isarwa da gairi in kana rasulan ka gani akwai bambanci tsakanin annabi da rasulu amma ka'idan nan guda uku su suke bayarwa domin sai mutum ya zama annabi tukuna ya zama rasulu kullu rasulun nabiyun wa laysa bi kulli nabiyyin rasulun eh kullu rasulun nabiyun wa laysa bi kulli nabiyyun rasulun kowane annabi rasulu ne amma ba kowane rasulu ne annabi ba saboda shi rasulu yana gaban nabiyu annabi yana iya zama shi annabi ne matarsa ma bata sani ba shine abin da yake ga maka in sha ya ta'abbada bi fi hasat nafsi shi kadai ne kuma ba a ce ya fada wa matarsa ba shine wa minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam nuqassisu ka gani au bit tabligi to in aka je tabligi kuwa kana rasulan saboda haka an ce ya kira wasu ya kira wasu to in aka kira muhallin nubuwa shine can baya da Shehu Tijjani ke magana a kan matsayin wulaya da kujeran nubuwa. Ai, mun yi magana a cikin dawamin nan. Eh, matsayin wulaya da kujeran nubuwa akwai haddin da shi yake cewa alwulayatu ausau da'iratin min da'iratin nabi sai na ce to annabi ba mursali yake nufi ba saboda da ka ga annabi an turo shi iya kabilar shi kawai wali kuma an turo shi an turo shi ne ya ci gadon annabi Muhammadu duk wanda annabi yake da hannu a kansa shi ma yana da hannu a kansa daidai suke saboda haka alwali aw sau da'iratu min da'iratin nabi wani shi kadai ne shi kuma wali in ya zo zai taba bahaushe bayarbe babulatani angas wane ne wane ne duk ya kira su ce zo su da Allah kaga ausau da'irar min da'iratin nabi ba ya ta annabi ba a ausau da'iratan wajen kira zuwa ga Allah shi kuma wancan ga ga nyamuri ga bahaushe ga bayarbe ga wannan din annabi ne yazo sai a ce kawai kai annabin yarbawa ne ba ruwan shi da nyamuri ba ruwan shi da bahaushe ba ruwan shi da jukun ba ruwan shi da babu kuma koda ya kawo shari'a wa iya kabilansa wayancan suna nan sai ya ce ku je ku ina ku na garin ku ne mu namu ba irin wancan ba ne ba iri ɗaya ba ne ko ya zamo rasu eh rasu in ya zamo daga kan annabta ne ai farin abin in ya zamo annabi ya kansu zai iya tsayawa zai iya zama annabi rasul amma kuma iya kabilarsa ko iya garinsu saboda haka yana iti sai a ce annabi ne amma annabin bare bari eh kaga annabi ne kuma rasulu ne eh amma na bare bari eh saboda haka ba ruwansa da Hausa ba ruwansa da Fulani saboda haka duk hukuncin Maiduguri in ka shiga garin Maiduguri ba ba ruwanka da shi ba ruwanka da annabi saboda kai ba barbare bane to haka annabtan ya zo ba kowane annabta ne ya zo iri ɗaya ba shi ya sa da'iratul wali a sau min da'iratul nabi to ana maganan annabin waliyin zamanin manzan Allah ba sauran waliyin wancan zamani ba kuma an fahimta wasalisu mataki na uku wanda ake gane wannan annabi ne ya ƙulun lahu lahu Allah zai ce masa anta nabiyun Allah zai sanar da shi ya ce kai annabi na ne أو أنت نبي إمامته إليه أو بواسطة الملك zai ce kai annabi annabi ne amma shugabancin kai na imamatu ko ilaihi na baka shugabanci aw bi wasitatul maliki ko turo malaika ya zo ya gaya masa to Allah yana yin haka shi ma ya gane cewa shi annabi ne kaji mataki na biyu mataki na uku kai eh wa hadha al-haddu mani'un jami'un wannan iyaka ne wanda ya yanke wanda ya hada wa fi gayatul wuduhi wannan ya fito fili kullum man tsala alaihi arafa ma'anan nubuwati duk wanda ya dinan zai gane ma'anan annabta wa zala anhu ma yatawhamu min dukhul ghayr wannan zai kawar maka duk abin da zai dimotar da kai wajen shiga in wani wa radiyallahu an sayyidina Allah ya dai shi mu ma auda ibaratu mamakin yanda ya bayyana mana me ake nufi da annabta wa ma ahsana isharatu wannan isharan ya isa intaha ya cika to za mu koma arab wasaltu an tambaye shi wata jani radiyallahu ta'ala anhu ana hakikatin rabbu me ma'anar rabbu fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi shi jani ya amsa idan ka sani anna hakikatar rabbu hakikan rabu huwa al'ula an kulli ma siwahu al'aliyu an kulli ma siwahu shine madaukaki ga duk wani abin da ba rabu ba wa min sunyatir rabuwa arrubuwa li uluha irin taron dutsen taron rabuwa kaman ne dala amma irin na ƙasa yana kiransa rabuwa irin na ƙasa haka ya irin a ba shuri ba idan ka fita a filin sahara za ga irin yawa yana irin wannan taron haka rabuwa wa ma'anahu annahu almaliku wal mutasarrifu shine mamallaki shine mai sarrafar da komai shine haliku mai halitta shine kahiru mai rinjaye shine nafizu mai zartar da hukumin hukuncinsa wa mashi'ati da mashi'arsa wa kalimatu da kalmansa fi kulli ma siwa cikin duk wani abin da ba shi ba zai zartar da komai shi ake kira rabbu rabbu rabbu rabbu Allahumma arhamma kama rabbayani sabira da kai da ya uba da yaro ko uwa da yaro ita take sarrafa masa yadda zai yi ji daɗi saboda haka aka ɗauki sir maganar rabbu raino dama za a yi maka abin da za a yi tarar lashinka ne har ka kai ko daga raino wa hadaratul uluhiyyati da hadaran uluhiyya hiya shamilatul jamil asma'i in aka ce rabbu kaga fir'auna cewa ma alimtu lakum rabban gairi na farko ma alimtu lakum rabban gairi ma alimtu lakum gairi ma alimtu lakum min ilahi gairi na farko na farko ana rabu kumul a'ala ilahun ke ne ya koma to ilahun shi ya yi shamili da rabu ne ya yana ya ɗauki in aka ce uluhiyya to ya ɗauki rabu a cikin uluhiyya ne eh hiya shamilatul jamil asma'i wa sifati wal hadaratul ilahiyya ka gani to shi ya ɗauki ilahiya ya ɗauki wa'innan halarorin ne ga baki daya ya ɗauki rabu ana rabu kumul a'ala ko fa aka zahu Allah na kal akhirata wal ula na haka dai ina son bambancin ilahu da rabbun ne na fir'auna na fir'auna ma alimtu lakum rabban gairi ban san kuna da wani rabbu akwai wannan ما علمت لكم ربا غيري eh ma alimtu lakum rabban gairi yace eh a ina so ai samu ilimi hakan ne ko alguri biyu ya bada yin magana eh ma eh ma alimtu lakum rabban gairi ana rabbukumul a'ala ina son kawo abun guda akwai ai akhadahu Allah nakalal akhirata wal ula ne Allah ya kama shi da maganan farko da na biyu ne to shine nake son in fitar da farko ana rabbukumul a'la shikenan ya shiga akwai bai hada su waje ɗaya ba ai e ko ina da magana tsakanin wancan maganan da wannan maganan shekara arba'in e tsakanin wancan da wannan shekara arba'in ne to wannan shine sai Allah ya kama shi to hadaratul rububiyya da hadaratul uluhiyya da bambanci ba a cika nasabta ilahu wa mutane ba amma rububiyya ana iya faɗa wa mutane abin da nake son fitar da shi kenan kaga الربانيون ما وحنون بو الربانيون daga rabu ne ai eh raino ne eh ga shi nan dai Allah ya rike kayansa kawai in ya zo daga baya ya fito insha Allah wa hakikatul uluhiyya هو توجه الموجودات إليه بالإبادة كاغني توجه الموجودات كجوية دكان كسان تتوزوا ألوهية بالإبادة سننغا مسا إبادة والخضوع سكتكن تدكي والتزلل والخضوع دا توابع والتزلل دا كسكن تدكي والفقر سبقاشي أبزوا ألو إلهية wata azimin da girma wal ijlali da buwayantarwa wal mahabbatu da soyayya wannan shine ma'anan uluhiyya kaga ai mun faɗi ma'anan rububiyya in an ce maka me rabbu ga abin da yake nufi in an ce maka me ilahu ga abin da yake nufi wa ma ma'anar huwiyya ha'u din huwiyya yusharu biha ila zatil aliyya fu din fu shine huwiyya shi kuma yana ishara ne ila zatil aliyya zatil aliyya mawjudatun fi kulli shay'in shuhudan wanda kowane abu ya kamata ya ji shi shuhudiyya ka ji shi kana tare da kai ya wa ru'yatun ariyatun an kulli shay'in mutaba'idatun an kulli shay'in iyana kallansa tsantsa in aka ce ariyatun babu wani abin da ke tare da shi an kulli shay'in komi yana tare da shi amma muta ba irin an kulle shayin iyana ya nisanta kuma a ce da gani ne irin na ido wa haqiqatan kuma na haqiqa fa innal shahsa zahir fa innal shahsa shi mutum az-zahiru az-zahiri fil mir'ati a madubi tura za tu tali'atun fil mir'ati zai ga in ya kalli kansa a madubi zai ga kanshi ko tura zahiratun fil mir'ati zai ga kansa a cikin madubi haka eh wala huwa halin fiha amma kuma ba shine ya shiga ciki ba amma kuma gashi nan ko wala huwa halin fiha wala muqarabun laha ba kuma shine yake kusanci da abun ba amma kuma shi din ne bal huwa mufariqul laha fi kulli wajhi ya bambanta ta kowane fuska dan wancan ba zai kamu ba amma kai da ka kamu kuma gashi nan ka gani gashi yana nan kun gamu amma kuma ba gamu ba ka yi mana magana ya amsa ka ce ɗauko mi ko mu to ka haɗa waɗansu abubuwa amma kuma shi ɗin ne saboda haka an tal'ainu kai ne kai ko kun rabu biyu a ta gaba dubi gashi nan kana kallo amma kuma ba abin da shi na cikin zai iya amma kuma kai ne in ka yi motsi ya yi in ka yi hamma ya yi amma an kai magana maganan ka ne shi bai isa ba ka amsa ba to abin da ake magana kenan ana wa ru'yatul ariyatun an kulli shay'in mutabaiyatun an kulli shay'in ayyanan wa haqiqatun fa inna shahsa az-zahiru shi kai kanka fil mir'ati a madubi tura za tu tsaliyatun fil mir'ati zaka ga ka fito a cikin madubin ga kanan wala huwa halun fiha amma ba kai ka shiga ba ko kai ka shiga wala muqaribul laha kuma ba za a haɗa ku ba bal wa mufariqul la fi kulli wajhi kun bambanta da kai da na cikin ta kowane fuska wa mughayiran kuma akwai tagayuri laha bi kulli itibari amma ga riga iri ɗaya ga abu iri ɗaya amma kuma bai ba da komi ɗaya ba kuma kai ne wannan ya kasance zatin Allah yana tare da kowane irin abu amma ba asalin ba san idan ka koma asibiti da yake muje dai Allah ya kiyaye wal misalu ko wato raza ta dil mahaji wa mai yafiya ka gani zai ga zatin sa cikin amma kuma ba ita ce ba wal misalu yuguni an misalil maqal wannan misalin ya isa baka ya wadatar da kai a shimfiɗa maka wani dogon magana ya kowa yi shiru juguniya misalin makali kowa ka faɗa masa ya yi musu zo ka haɗa shi da glass ɗin ya gani in ya gani zai gani ya kaji toye kai ne ko ba kai ba ne ya ce ka annahu hu ne kawai haka ya kamata ka ce ya canza da siffanka bai canza ba ta ɗauko shi kamo shi hoto zai yi yi mar magana ya baka amsa zai yi to amma kuma kai din ne amma kuma ba kai ba ne ya dama wa in kafin ka je so ya bayyana mana ai ba zai bayyana ba sai ka zo wajen madubin ga ka gashi kana kallo yana kallon ka kai ba dariya ya maka amma ba halin ka kamo shi ba halin ya mayar maka da amsa amma an kasu su ganka dai su sa kuma kai ne can eh kai ne amma kuma ba kai bane wannan shi ne ake son mutum ya dinga ganewa idan an ce ka ɗauki siffa ilahiyya ko siffa ilahiya na tare da kai kar ka yi yadda ka ga wannan haka abu yake ai ko yanzu misali in ka ɗauka faƙaddin imaman kunta anta amamuhu ƙaddin imaman kunta anta amamuhu da gangan jikinka da ruhinka waye ya lullube wani ruhinka ne ke sama da gangan jikinka ko gangan jikinka ne ke sama da ruhinka to kaga shi ka gabatar akan ruhi saboda haka faqaddim imaman kunta anta amamahu to wancan na cikin wanda yake boyen shi ake son ka gabatar ka bi shi ba wannan gangan jikin zaka bi ba a'a wanda ba a ganin shi yake so ka bi ta yi irin wannan an fahimta ko an ji ينتهى ما أملاه من إملاه علينا رضي الله عنه والسلام الله يساك وشو تجاني وسألته رضي الله عنه من تنبي شو تجاني أنا حقيقة المراقبة والمشاهدة منين مراقبة قومي مشاهدة فأجاب رضي الله عنه سيشو جاني أمسى بما نسه قابل دشي وحقيقة المراقبة في حق أهل الهجاج hakikan muraƙaba a wajen ahalul hijabi in an ce mutum ahalul hijabi mutumin da bai idonsa bai zuciyar ido bai bude ba balle ya gane me ake nufi shi ganin yanzu wannan idon shi a wajen mahajubi wannan ne gani a kan sai yake don saboda kullum aka ce an ga Allah shi wannan ido yake gani to amma da Allah iya wannan ni dai a waje na ba wannan ne ido ba kawai akwai idon zuciya wanda tafi wannan gani yanzu wannan idon ana rufe kofar nan ba abin da nake gani amma idon shi na zuciya shi ya san yana da ita amma bai san ta inda take ba yanzu zai waiwaya ya kalli garin da ya taba tafiya ɗakin da ya saukan an mutunta shi ko an ba shi wahala sai ya kalli ɗakin a cikin zuciyarsa kuma yana kallon ɗakin har siffar ɗakin zai faɗa wannan to wannan ne ake son ta buɗu in ta buɗu ita ce take gane ma'arifa ita ce ake yin magana da ita ba wannan ba wannan ana ce masa basar wancan ana ce masa basiratu amma shi kullum in an ce gani to wannan kawai ke magana su ba kuma su ba ba iya wannan suke magana ba suna magana ne da ainihin ganin gani gani na gaske ba gani na kumbiya kumbiya ba to wannan shi ne to kaga shi haƙƙin hijabiya mutlaqatun shi haqiqatul muraqabati fi haqqi hal hijabi hiya mutlaqatun shine abin da yake itlaqi inda al'arifina wa hiya ilmul qalbi ka gani bidla'ir rabb alayhi fi kulli lahzatin yawa ma'ana duk abin da kai kaga Allah yana kallon ka kaga Allah yana kallon ka ya za kai ka san Allah yana kallon ka saboda ka yarda da abin da manzo Allah ya faɗa babu abin da zaka yi sai Allah yana ganin ka ma alfazu min qawlin illa waladaihi ai ana tattaro ka ne ana taro ka ne shin mala'ikun nan na ce wakilai ne na Allah to shi kenan shi Allah ne yake kallon ka tunda ko yanzu aka ce ka je fasna'ul fulka fa innaka bi ayunina kaga shi ya isa fa innaka bi ayunina ba ce mala'iku suna kallon ka ba a muna kallon ka saboda level din su an san makashufan ne amma mu irin mu dindini ko makaci ga baki ɗaya sai an ce ana ganin ka in an ce Allah yana kallon ka yace yanzu ma ni shiga daki Allah zai gani to kun shiga da mala'ika wanda duk yawancin sabon Allah da mutane suke ai ba sa ganin Allah yana kallon su suna ganin a duhu suka yi yaushe Allah zai gan su wani kuma bai yarda a ce ya zai shiga daki na ce mala'ika yana ciki amma aljani yawon kamar mari kuma ba shi buɗe mar kofa ba kaga ai zai gane akwai wani abu a koyi ko ilmul kalbi ilimi ne na zuciya ka gani bidillahi rabbu alai fi kulli lahazatin mutum zai dinga itlayin ubangiji cikin kowane laga wa bi dawamiha idan ya dawwama da sanin Allah na kansa ta kawul mushahadati zai ga kaman yana ganin shi ne in yazo zai wani abu sai ce ba zai ba misali a watan ramadana an sha wahala da kishin ruwa da rana a wannan watan mutum ya je yana ji yana gani an ga mutanen da suka je kogi suna jefa kafansu suna kwance suna jike saboda kar su sha ruwa saboda tsoron Allah wani kuma zai iya fadawa ruwan ƙasar ruwan da sanyi amma ba zai sha ba saboda yana ganin Allah yana kallon su to wannan shine ganin Allah shine ganin Allah domin ka sha ruwan ka fito kai mursisi ba waye gani to kaga akwai wanda in yayi ƙasan zai sha kayansa ya fito kuma ya tun yana ganin Allah ma bai gan shi ba kaga shi mahajubi ne amma wanda yake ganin Allah ga shi ga ko yana kuka yana hawaye ba zai sha ba Allah yana ganin shi ma'ana ba zai iya ha'intan Allah ba to wannan ai kaga ittala Allahu ittala ittalahu Allahu ala ma'rifatihi fi kulli lahzatin kenan to hunaka muraqabatun ukhra akwai muraqaba ta daban la takuna illa lil arifina ba kowa ne yake samun ta ba sai arifai wai istigraqul amd fil mushahadati al qudsiyya shine bawa ya yi istigiraki cikin mushahadan tsarkin Ubangiji, bi ma'aƙil gairi wal gairi ya ce, ya shafe duniya da lahira ilman wa amalan ba zai ga ba shi da wani ilimi ba shi da wani aiki ba shi da wani hali ba shi da wani zauki ba shi da wani masauki ba shi da wani tahqiqi ba shi da wani takhalluki abin halitta wa ihadatan ko wani abin da ya kewaye duk na Allah ne wannan wanda ya kai wannan huwal arif wajen mushahadansa ba irin na wancan bane kuma shi wannan yana saman wancan wa haqiqatul mushahadati haqiqan mushahada hiya mutali'atul qalbi lil jamalil qudsi shine mutum yayi mutala'a zuciyarsa ta dinga ganin jamala na qudsiya ubangiji wa mushahadatu sifatul abdi da kuma mushahadan siffan shi bawa shine manzo Allah wa tajalli tajallin sifatul rabbi ya gane tajalli na siffan ubangiji subhanahu wataala wa ma'ana yattasiu bihil mutajalla zai siffantu da abinda yake gani kaga kaman kallon ka na madubi kenan za ga ai ba abinda baya ganin komai imta min imlahi alaina wannan shine imlahi shautu jan da yayi mana Allah ya saka da alkhairi wa sa'altu radiyallahu ta'ala anhu na tambayi shautu jani an da'iratul arif to arifi shi kuma ya da'irarsa take fa jaba bima nassahu ya amsa ga abin da ya rubuta qalat ittisa'u da'iratul arifi yalwan da'ira na ma'arifi annahu idza rafa ila muhallil qurbi idan aka dauke shi zuwa ga kusanci ana lillahi sifatu sami Allah yana da sifa na ji basaru yana da sifa na gani kalamun yana da sifa magana ƙudaratu yana da sifa na ƙudura wal iradatu yana da sifa na irada duk wannan yana na a wajen ubangiji kullu sifatu min hazihi dukkan wayannan siffofin ta hidu bi jami'il wujudi fi anin wahidin ta kewaye dukkan wani kauni fi anin wahidin akwai wanda baya ji baya gani baya ba shi da ikon tashi ba shi da ikon yin wani abu ba tashi ba kawai kowane irin abu kowa an manna masa wannan sifan kowa duk maujudi ɗauko wani abu wanda ka gan shi mafi kankanta ne ko walakantacce da ku faɗa min wani abu guda ɗaya duk abin da ga dama na baya motsi ya so yana da yana da kudura yana da irada zai yi tafiya tafiyan nan zai je wani guri ne irada ya isa gurin kaga kudura irada ne yana ji yana gani kaga duk sifofi ne to duk wa'annan sifofin gabaki daya ka gani abinda ake nufi ka gane anan kaga sam'u basaru kukansa ikonsa iradansa duk wa'annan na ubangiji ne ya sa wa kowane maujudi shine ce wannan كل كل الصفات من هذه تهيد بجميع الوجود في آن واحد yanzu wannan waya da kake amfani da shi kallo na kake da shi ido ka samar a cire idon mana sannan motsin da ka sa shi ya aiki ai kudura ne da irada a ce ba batur mana ba haka ne to wannan shi ake son mutum ya gane to ya gane abin da ake nufi la ya talifu alaiha ihtilatul wujudi babu wani abin da ya saba saboda ni ga irin nawa kai ga irin naka wancan ga irin nasa wannan fankan ga irin nasa mu'amalat duk da baki daya bai saba ba bi zawatihi da zatinsa au bi alfazi da lafazinsa wa bi harakati da motsinsa fa innahu yumayizu kullu fardin min dalika ubangiji yana mayyaji kowanne a iya gurinsa a lahiddatihi a irin yadda abin yake tamyizan mayyajewa la ya talid bi ghairi ba ba ta kuda wannan da wannan kowanne yana nan a kujerarsa kuma kowanne yana tafiya a yadda yake wannan ya rike ruwa ne saboda baya kaga yana ƙadirun ne kuma muridan ne zai iya rike ruwan kuma ya rike kuma abinda za a yi amfani da ruwan shine irada ni kuma abin da na karba kadiru ne muridan ne amma ba na Allah ba kamar yadda dai kaga siffanka a jikin madudin nan amma anin wahidin wannan ba mucacce ba ne raye ne halin da yake ciki shi ma wannan ba mucacce ba ne raye ne halin da yake ciki inda ya mutu ba za zuwa ba ba zai zauna ba ba za a yi abin da za a yi da shi ba haka abin da ake son mutum ya gane sai ka gane faɗin Allah da yadda Allah ba abin da Allah bai taba ba Allah ba mu fahimta lafi sam'i wa lafi basrihi ba cikin jin Allah bane ba cikin ganin Allah bane wa lafi sifatin min baki sifati daga sauran sifarsa ma'ana isharatun ne wa alamatun wa fi kulli shay'in lahu ayatun eh aya ne wa hakazal arifu haka nan arifi idza rafa'ahu ila muhallil qurbi idan aka ɗauke shi zuwa muhallin ƙurbi ya siruhu sam'uhu ka gani ko ya siruhu sam'uhu ya sma'u ka sima'il haƙi bittisa ida'irati ka gani ya siruhu sam'uhu zai kai shi ji ka sima'il haƙi bittisa ida'irati ga ji ga gani ga zai dinga ji zai dinga gani amma kuma ba shi bane fa innahu fi biqid da'irati domin shi yana cikin kunci na da'ira ne la yahmil afradi aw ahadan min kulli shay'in baya iya daukan ɗaiɗaiku ko ɗaya daga cikin kowane abu lafi alfazin ko cikin lafazi wala fi zawati ko cikin zafi wala fi harakatin ko cikin motsi da zike da'ira ce saboda kuncin da'irarsa wa wi'a'i da abin da ya dauke shi fa innahu irtafa zai daukaka ne ila mahallil qurbi a mahallin kusanci ittasat da'iratuhu da'irar da ta budu ittisa'i ma'rufihi da yalwan abin sanin sa fahumila min al-akawani sai a dauke shi daga cikin kaunu fi anin wahidin a cikin abu daya min harakatin na daga motsi wazzawati shi ma dace ne daya wa alfazi da lafazi darban buga misali ma wasa'u ma'rufihi wannan duk karatun na son fasarar ku ake ji saboda gane abun an shiga cikin da'irar sanin yadda yaya za a yi arifi ya san Allah a dunkule duk wani abin da kaji aka ce arifi ya san Allah to ga irin sanin da yake yi ga irin kusancin da yake yi jin sai zamo jin Allah ganin sai zamo ganin Allah ba ba wancan ganin na Allah ba wanda kai kai karka ɗauke shi ka ce ai ya zamo Allah ba abin da ake nufi ba kenan wannan duk abin da ke korewa cikin maganar kina amma yare ne za ka ji yare ne za ka ji amma kuma jin ne irin na Allah saboda ya zama min hadartul qurbi kamar yadda ka ga fuskanka a madudi kai din ne ba kai bane eh kai ne amma ba kai bane to wannan din jin ya ji yana gani yana abubuwa duk ana buɗa masa kuma duk abin da aka gani ya gan shi hakan ne abin yadda yake yadda ya gani yadda ya jin hakan ne yadda yake yadda duk ya jin amma fa kar ya ce ya ɗauki ji na Allah amma kuma hakan ne kuma kuma ba hakan ba ne an gane hakan ne ba hakan ba ne wato bari mu je da yi yadda ake nufin da yi gaba in Allah ya yarda fala ta talidu alayhi aswatu babu wani itilaqin sauti na kaunu fi anin wahidin a lokaci daya wala ta talidu alayhi zawatul wujudi babu wani itilaqi na zatin kaunu fi anin wahidin a lokaci daya wala ta talidu alayhi harakatul wujudi babu wani tahalidi na motsin kaunu fi anin wahidin sam'an ko basaran wa haka za fi qaulihi kaga zai dawo wa ya da hullati ya bish biha shi ne hannun nan da yake riko da ita fa yana faɗa shi kamunsa yadda shi bitti sa'il ƙudarkal azaliya yana yalwata ne da yalwatan kamun shin akwai abin da kai saka kama in ba shi kama ba akwai abin da ka kama wanda ba Allah ne kama ba akwai abin da ka sake wanda ba Allah ne sake ba to Allah ne kai shine abin da ake so ka gane wato aikin da yake cikinka mai yiwuwa da ruhu ai ake yi ba da gangan jiki ba saboda haka wannan ruhin aikin Allah ne a jikinka yake fita ga baki daya wana fahatuhu min to wannan ruhin shine yake tasarrufin komai da shi kaga bi tasal qudratul azaliya yuqaddiru masalan ana kadarta shi a misali ala an yuqaddimul ardu ya gabata yuqaddimal ardu ya gabatar da kasa kullu hafi tarfati aini a lokaci dai kawai za a iya cewa komi kowa ya kama a ruhi daya gashi nan kun yi tafarruki daban-daban zawatu wa makanu taskirun taharukatun amma kuma kamu ɗaya ne ce kamun Allah kenan eh ko kamun Allah kenan sai Allah ya yi wani abu sai a ce wannan da ganin Allah ne kama su kuma sai ka ga wani shugaba ne ya kama su ko wani iska ne ma ya kama su to amma kowa ya yarda kamun Allah ne to wani hannun kenan na waye a jikin wa a jikin wasu ko an ji wa haka za rijluhu haka nan takunsa allazi yamshi biha fa inna yaqdiru ala an yamshi wujuda mutum yana iya yin tafiya da rijli fi tarfati aini a cikin kankanin lokaci wa hadha ma'ana alhadis kuntu sam'uhu shine ma'anan hadisin kuntu sam'uhu wa ma'anar riwayat al-ukhra a wata riwaya kuma yana kuntuhu ma'anahu kuntu na'iban anhu fi jami'i sifati ni na'ibin Allah ne da motsinka da jinka da ganinka da komi da komi na'ibci ne na Allah ba Allah ba ne ni. Eh? Yasma'u bi sam'il haƙi ya kake kake jin magana ne? Faɗa mana wani cari ne ka tanada na jin magana. To ka gani yasma'u bi sam'ihi ya kake gani in kana son ka gani kawai ka buɗe ido sai ka gani? Ya wani tanadi ka yi na ganinka? ka gani yafsiru bi basarihi kana kallo da kallonsa to abin da ake son ko mutum ya gane kenan waya rayi bi basar lahaqi kana kallo ne da ganinsa ila ma ta kaddama in ta min imlahi alaina radiyallahu anhu mun tsaya ana eh Allah ka taimake mu komi babu wani abu na mutum na Allah komi babu wani abu na mutum na Allah ne komi babu wani abu na mutum Allah ka ce bai kira Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq nasir al-haqi al-haqi al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadar midar lazim salatan tabla wal azal wal abad az-zaman wa makana madrubatin fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika wa hadina hak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin al-fatiha